ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شدة وتر رمضان shekara ta 1430 da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma da muka saba a cikin wannan wata mai albarka kuma cikin wannan sura mai albarka sura tauba jiya mun tsaya ne akan aya ta 41 a wannan sura fadan Allah infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يوزام تاشي فإنسا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة أيو كراتن لا مكان تاد يو يو أيو إذا سبن أما جانني أكن منافقي دائرا دبي أنسو لكم حالا أنسو الله كيائم نعم الله رحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
Allah yana ba da labari akan hali da ɗabi'ar waɗannan mutane wato su munafukai yana cewa laukana aradan kariban da a ce wani wata ganima ce ta kusa-kusa ta nemo rubalin a ta nemo rubalin na tsaro da a ce akwai wata ganima ta kusa-kusa ai laukana ma ta da'unahum ilaihi aradan kariban ai ganimatan karibatan mutanawali da a ce an samu wata garima wata ganima wata gara basa ta kusa kusa wanda za a samu a dan cafka wa safaran kasidan da kuma tafiya wacce take ba nesa ba lattaba'uk ai da sun bi ka da aka ce a fita a je a aikin Allah a je a yaƙi saboda Allah munafukai suka hana suka isu yadda su je su yi da a ce an samu wani abu wanda yake mai sauki sauki lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shuqqa sai dai kuma tafiyan ne ta yi musu nisa yani ba'udat alaihim masafa tafiya zuwa yaƙi tafiya ce mai nisa a safarul ba'id li'annahu yashuqqu 'ala al-insan saboda abu ne wanda yake yana wahala ga mutane to wannan nisan sai ta sa tunda munafikai ne to ba za su je ba wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum wa sayahlifuna billah da sannu za su rinka yin rantsuwa saboda Allah su waɗannan bayi munafukai kenan za su rinka zuwa su rantsi saboda Allah ko su rantsi da Allah za su rinka cewa lawis sata'ana la kharajna ma'akum ai da mun samu dama ai mu ma da da mu za a fita yaƙi din nan yuhlikuna anfusahum Allah ya ce suna rantsuwa suna halakar da kansu bin yaminil kadhiba ta hanyar yin rantsuwa ta ƙarya wallahu ya'lamu innahum lakadhibun kuma Allah ya san waɗannan mutane makaryata ne fi aimanihim wa imanihim makaryata a rantsuwarsu makaryata a imaninsu li'annahum kanu mustati'in saboda dama ai suna da iko suna da hali suna da daman su fita yakin amma kuma shaidanci da munafurci ya hana su fita to waɗannan mutane sifa ne na munafukai duk lokacin da aka zo aikin Allah munafiki sai bi ne da shi baya son fita baya so ya je yayi to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da suka kawo wannan uzuri na ƙarya sai ya ba su dama da ya ba su dama shine kuma Allah tabaraka ta'ala yake magana a nan cewa me yasa za a ba su dama sai ya ce da shi amma afallahu anka Allah ya yi maka afuwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abubuwa ne guda biyu da annabi ya yi su ba da umarnin Allah ya ce ya yi ba na farko izinin da ya ba wa su munafakai su zauna a gida su ki su tafi yaƙi alhali kuma uzuri ne na ƙarya suka bayar ba na gaskiya ba sannan kuma fidiya da ya karɓa a maimakon wato wato fansar mutanen da aka je yakin badar ribatattun yaƙi na badar wanda suka ba da kuɗi suka ba da fidiya suka fanshi kansu to waɗannan abubuwa guda biyu allah bai ce a yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai jira umarnin Allah ba ya yi su to shine Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum ku duba sai da Allah ya girmama shi sai da aka ce an yafe maka saboda ana magana da babba annabi sallallahu alaihi wasallam amma me yasa kai musu izini me yasa ka ba su dama sufyan ibn uyayna yake cewa unzuru ila hadha lutfi bada bil afwi qabla an yu'ayyirahu bil zambi ku duba wannan tausasawa wanda sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya fara magana akan tausasawa din da kuma sauƙaƙawa sannan kuma Allah ubangiji madaukakin sarki sai kuma ya zargi annabi akan me yasa ya aikata wannan amma sai da aka ce fa an fa yafe masa an yafe ma amma me yasa kai wannan yana nuna girman annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama da matsayinsa da kimansa da ɗaukakansa a gurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa aka yi amfani da wannan uslubi na mutuntawa uslubi wanda yake na na girmamawa na kimantawa sannan kuma aka faɗa abin da aka faɗa a kansa sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce afallahu anka lima azinta lahu me yasa kai musu izini me yasa ka ba su dama amma Allah ya ba shi dama cikin suratul nur can inda yace fa idza stazanuka li ba'd sha'nihim fa adhal liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allah idan sun nemi izininka akan wani sha'anin su suka ce ba za su je yaƙi ba Allah ya ce to kai izini ga wanda ka ga dama a cikin su sannan kuma ka nema musu gafara a wajen ubangijinsu lima adinta lahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu ai bai kamata kai musu izini ba sai ka tantance tsakanin masu gaskiya a cikin su da kuma waɗanda suke makaryata wa ta'lama al-kadhibin ai ta'lama man la udra lahu har sai ka gane wanda bai da uzuri Abdullahi dan Abbas yace lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'rifu al-munafiqina yawma idin a wannan lokacin ai manzon Allah bai ma gane munafukai ba bai san su ba shi yasa kawai da suka zo suka bashi hanzari kawai ya yadda ya karbi uzurin su so yan uwana wannan aya abin da take nuna mana shine ashe a cikin mutane akwai waɗanda imanin su na baka ne ba imanin gaskiya bane sannan hatta manzon Allah bai kubuta da su ba ya sha wahala da su idan an zo aikin Allah sai su rinka bada uzurin ƙarya ba za su je su yi ba fita jihadi za a je ne a wani hidima ne na addini sai su rinka nokewa suna jan baya suna ƙi su yi wannan aiki idan har annabi bai san su ba to ai Allah ya san su tunda daman Allah ya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka munafikai ya sani ba yace wa min ahli almadinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum daga cikin mutanen madina akwai wanda sun dade sun tsufa sun nuna akan munafircin kai baka ma san su ba mu ne muka san su in ji Allah tabaraka wa ta'ala kenan a cikin munafukan akwai wanda annabi bai san su ba to cikin su akwai waɗanda suka zo suka ba manzon Allah uzuri na ƙarya in da a je yaƙi kawai sai su zo su ce su wallahi ba su da lafiya su suna da uzuri suna da damuwa so annabi ya kyale su sai annabi ya bar su to shine kuma Allah ya masa magana akan wannan to sai ya ce me kuma
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
Allah ya ce in dai mutanen kirki ne masu imani la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe ba sa zuwa su nemi uzuri a wajenka ko su nemi izini a wajenka amma na ƙarya yani la yasta'dhinuka fi takhallufi ba za su nemi izinin cewa ba za su je yaƙi ba in dai mumine ne na ƙwarai da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzon Allah da ranar lahira wallahu alimun bil muttaqin lalle Allah shine masani dangane da masu takawa masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma yadda al'amari yake inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir kadai dai wanda suke neman izininka su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wartabat qulubuhum kuma zukatansu akwai shakka da munafurci ai shakkat wa nafaqat qulubuhum kenan zukatansu sun yi shakka sun yi munafurci fahum fi raibihim yataraddadun sannan kuma suna nan suna cikin ɗimuwa da taraddudi a cikin shakkarsu amma mai imani na ƙwarai da Allah da manzon Allah da ranar kiyama bai zuwa ya baka uzurin ƙarya ya ce wai ba zai je yaƙi ba waɗanda suke ba su da imani ne da Allah ba su da imani da ran tashi alƙiyama so wannan ayar sai take nuna mana cewa ashe munafiki ba musulmi bane munafiki ba musulmi bane saboda kun ga ai munafikai ne suke za su nemi izinin ƙarya a wurin annabi Allah ya ce in dai mai imani ne ba zai zo ya baka uzuri na ƙarya ya ki zuwa yaƙi ba amma waɗanda suke zuwa su baka uzuri na ƙarya su ne munafukai wanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba sannan kuma zukatansu akwai shakka daman shi munafuki ɗan raba ƙafa ne yana kan katanga in ta yi ruwa rijiya in ta yi wari masai ko gidan kashi munafuki baya baya miƙewa straight forward yana yi yana kwana ne yana yi yana juyawa bai yadda da abin da ake faɗa ba cewa gaskiya ne so wannan yana nuna mana haɗarin munafurci kuma duk inda aka samu taron musulmi to sai an samu munafukai ya kamata ku san da wannan duk inda musulmi suke insha Allah sai an samu munafukai a ciki akwai wanda shi aikinsa kawai munafurci dan leƙen asiri ne ya zo ya zauna cikin ku ya tana dan abubuwa ya je kai nan a cutar da ku akwai wanda yana zaune da ku duk inda aka samu abu na cigaba insha Allah sai ya lalata abin ba zai bari cigaba a cikin ku ba ba zai yadda ba baya so yana cikin bacin rai yana cikin damuwa da an samu ɗaukaka an samu cigaba da ya samu wuri in ya ware shi da yan uwansa munafukai sai su rinka zagin addini su karya addini sai ka yana cewa ka banna da su ai mutane na ne banna da su ni in naje ni na san yadda zan yi da su ya je ya karɓo kwangila kenan zai rashin mutunci jama'a ta ce sai ya zo cikin ku ya ce kun ga ni na fi ku sanin halin mutanen can kuma ni ina zama da su ina tare da su ana mitin da ni ana kaza da ni ana kaza da ni abubuwan da nake tare muku suna da yawa ina muku wasu abubuwa da baku san su ba kaga a nan gurin ya nuna muku ko aiki yake muku a can su kuma a can su ma ya ce yana musu aiki to sharrin munafiki kenan la ilaha ula'i ولا إلى هؤلاء مذبذبين بين ذلك كنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء shi baya can shi baya can shi jemage ne jemage kullum yana sama shi baya ƙasa shi baya race akan bishiya haka yake yawo to Allah ya raba mu da nifaka Allah ya raba mu da munafurci to sai Allah ya dada bayani akan sifofin waɗannan mutane sai ya ce me kuma
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله يقول ولو أرادوا الخروج da har sun yi niyyar fita yakin da gaske la'addu lahu uddatan ai da sun yi wa yakin tanadi hakikanin tanadi uhbatan wa quwwatan min silah za su yi tanadi su samu makamai da za su fita yakin inda da gaske suke za su fita yakin tare da annabi walakin kariha Allahun bi'athahum sai dai kawai Allah ya kyamaci kuma bai son fitan nasu dan ba wani alheri fasabbatahum Allah ya hana su fitan mana'ahum wa habasahum anil khuruj wa qila qa'udu ma'al qa'idin aka ce da su maza ku je ku zauna tare da masu zama ku je ku haɗu da marasa lafiya zai ga duk sahabban kirki sun tafi sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ko munafikai suna nan cikin gari suna tare da mata suna tare da tsofaffi suna tare da dattawa suna tare da yara ƙanana ma'an nisuwani wasu biyani kenan tare da mata tare da 'yan yara shine la wato walakin kari hallahun bi atahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin an tafi aikin Allah shi yana gida yana zaune ya je yayi wa manzon Allah uzurin ƙarya ya ce shi bai da lafiya ya ce yana da uzuri ashe lafiyarsa kalau sai annabi ya tafi da sabansa sai ya haɗu da shi da yan uwansa munafukai sai su yi ta cewa ga yacin ya tafi za a je a je a kashe shi da shi da mutane mu dai mun yi dabara mun zauna bari ku ji abin da Allah ce
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم الله يتي دا سن فتما a cikin kudin sun je yakin sun bi kudin ma ma zadukum illa khabala ba abinda za su kara a cikin ku sai su dada tabar da ku shine khabalan fasadan wa sharra ba abin da za su samu ku sai fasadi sai sharri shi duk inda munafiki yake yana yatsa fasadi ne yana yatsa sharri ne su rinka jefa muku tsoro iqa'ul jubni wal fashri bainal mu'minina bi tahwil al amri su rinka sanya tsoro a zukatan mu'mine su rinka cewa wallahi akwai matsala fa kar mu yadda fa za mu samu matsala akwai problem fa haka za su yi ta duk wani abu da za a yi na alkhairi ba sa bari a yi shi ne mazadukum illa khabala kalmar khabalan tana nufin wato wata kalma da za ka yi amfani da ita don ka hana mutum aikata wani aiki na alheri aikin su kenan aikin munafukai wala auda'u khilalakum yabghunakum alfitna kuma za su shiga tsakaninku khilalakum ana nufin wasatakum za su shiga tsakaninku su rinka jefa gaba da kiyayya bi iqa'il adawati wal baghdha'i bainakum bin namima wa naqli al hadith su ta jefa annamimanci tsakaninku munafiki kullun ya hada tsakanin wani da wani sai ya je ya zauna ɗibi zance wurin wancan sannan ya kai wannan ya ce ai wani baya son ka ranan muna zaune ita zagin ka wallahi ni ina ganin hakurin kama da kake iya zama da shi wallahi aikinsa kenan shi munafiki wa naqli al hadith min al-ba'd ila al-ba'd ya dauki zance a nan ya kai can ya dauka a can ya kai nan yana tuya yana kwashewa yana cinyewa shine wala auda'u khilalakum yabghunakum al-fitna su rinka sanya kiyayya su yi sauri su rinka sa abin da zai raba tsakaninku suna so fitina ta faru a tsakaninku yatlubuna lakum ma taftatinuna bihi suna neman abin da za ku fitinu da shi sai su ce tab ai wallahi waɗannan mutanen sun fi ku ƙarfi sun yi tanadi sama da ku kuma wallahi za su karya ku za su yi kaza za su yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza duk abin da za su karya muku zuciya su rage muku himma to shi za su yi to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa fitan su din ma su shiga cikin ku su tafi ba amfani gwanda ma su zauna a gidan fasabbatahum din shi yafi alheri wa qila qa'udu ma'al qa'idin saboda barnar da suke yadawa so anan ya kamata mu gane hadarin munafurci da illarsa duk wanda ya san yana da sifa irin wannan to sai ya kokari ya gyara matukar kafa ka ka zamanto kai mutum ne mai ɗaukan zance ka ɗauki magana a nan ka kai ta can kuma ka ɓoye ka nuna ba kai kai ba to wallahi wannan sifa ce ta munafurci kuma galiban munafuki akwai ƙarya a tattare da shi za ka ga munafuki mugun makareci ne haka manzan Allah yake cewa ayatul munafiki thalath alamar munafiki guda uku ne idan hadatha kadhaba babbar alama ta munafiki shine da ya zo magana sai ya karya ga shegen kari alkawari a gun munafiki wa idza wa'ada akhlaf yana yin alkawari sai ya saba alkawarin baya cikawa in dai kun yi alkawarin shi to ba zai cika ba ga cin amana annabi ya ce wa idza atumina khan idan ka bashi amana sai ya ci amana amana ka bashi tsakaninka da iyalinka sai ya ci amana amana kudi ka bashi sai ya ci amana amanan magana ka bashi ta asiri ta dan arzikin da Allah ya baka sai ya ci amana haka munafiki yake so hadihi sifatu salat waɗannan sifofi yan wana guda uku duk wanda ya ga yana da sifa ɗaya daga cikin su dan a wata riwaya annabi ya ce wanda yake man kanat fihi khaslatun wanda yake da wata ɗabi'a wata tada wata sifa kwaya ɗaya cikin waɗannan sifofi to kana munafiqan khalisan to wannan ya zama munafiki tacacce mai rijista ƙarya ƙarya a magana ƙarya abokananka su gane kai makaryaci ne wannan abun kunya ne akwai yanzu wanda wallahi bai sai magana cikin sa'anninsa ba yana ta Allah gafara makaryaci kawai sai ya dariya ya yi kuma sai ya shuru kuma dole makarecin ne ya yadda kaga kaskanci tun a duniya kenan ranar da zaka je mala'iku suna zungurinka suna dukanka ina ga la'antar Allah a tattare da kai kakka yadda ka sifantu da sifa ta ƙarya ƙarya a wajen aiki ƙarya wa iyayenka ƙarya wa abokananka ƙarya wa matanka ƙarya wa abokanan hulɗa gashi mutum da ya zama makaryaci cikin mu'amalarsa kaga wannan akwai haɗari yanzu akwai wanda ake masa shaida cewa duk maganar da wani ya yi in dai bai yi rantsuwa ba to ita ce ma gaskiyar amma in ya rantsa daman in dai yana rantsuwa to shi ya fi rantsuwa ma kan ƙarya ba ku gane ba ba a gane ba na sani kaga misali idan mutum ya zance ya yi magana ai asali ai makareci zai gaya maka magana ba sai ya rantse ba ko shine asali amma yayin da ya karfafa zancensa da rantsuwa me yake nuna ma cewa gaskiya yake ka yadda gaskiya ne to lalacewan al'umma yau ta kai ga akwai waɗanda in sun yi magana in dai sun rantse to ita ce ƙaryar ma'ana sun fi emphasizing akan ƙarya gaskiyar kurin zai faɗe ta ne in ka yadda ma shi kenan amma baka yadda ba shi ya san gaskiya faɗa amma ƙarya sai ya danna mata rantsuwa ya tokare ta idan ka yadda su ba amfani shi sa Allah ya ce a cikin alkurani innal munafiqina humul kadhibun lalle munafikai ku sune makaryata kamar yadda Allah ya bayanin sifofin munafikai a cikin suratul baqara suna nan dalla dalla Allah ya bayani ƙarya ba da kyau yan uwana kullum mutum zai zamanto gaskiya yake faɗa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wata rana malam yana ba da labari a kansa ba wai dan alfahari ba yace wallahi wallahi ma kadhabtu fil fi jahiliyatin wala fil islam sayyidina Usman yace wallahi ko a lokacin jahiliya ban taba yin ƙarya ba ballantana a cikin musulunci a jahiliya fa lokacin da ba musulunci din bai taba ƙarya ba li'anna al-kadhiba 'arun saboda ƙarya aibu ne ƙarya aibu ne li'anna al-kadhiba arun ƙarya aibu ne yace shi bai taba yin ƙarya ba ko a cikin jahiliya to ballantana kuma ya ƙarya a cikin musulunci so wannan yana nuna mana cewa ashe kima ce daraja ne kuma ɗaukaka ne mutum ya sifantu da gaskiya sannan da cika alkawari sannan da riƙe amana law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum يبغونكم الفتنة وفيكم سماؤون لهم والله عليم بالظالمين الله تبارك وتعالى يا نونا من wannan sifar su ne karara kamar yadda ya bayani a wata ayar walau anna katabna alaihim أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari da Allah zai rubuta ya wajabta a kansu an iktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ku kashe kawukan ko ku fita daga gidajenku wallahi ba za su yi ba sai kaɗan daga cikin su kaɗan ne za su yi sauran duk tunda munafukai ne ba za su yi ba to wannan shine sifa ta munafurci Allah kiyaye mu to bayan nan kuma sai ya ce me لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل Allah ya ce ai daman tun kafin wannan lokaci ai sun nemi fitina daman munafukai ai yan fitina ne yan neman yada fitina ne yan tada zaune tsaye ne su suke hura wuta a duniya suke sa ake ta faɗa a duniya sharrin munafuki kenan a biya su su gulla munafurci akwai wanda shi sai in ana faɗa yake samun kuɗi shi kuma arzikinsa lokacin da ake faɗa ake rikici ake bala'i to zai je ya karya a can ya karbo kuɗi ya zo ya karya a can ya karbo kuɗi su kuma aikinsa kenan to daman sun sha neman fitina a tsakanin ku ku musulmi laqad ibtaghaw alfitnata min qablu ay talabu sadda ashabika an ad-din daman sun yi ta neman su hana sahabbai su yi addinin Allah wa raddahum ila al-kufri kuma sun nemi su mayar da sahabbai su zama kafirai wa takhdhilin nasi anka qabla hadha al-yawm kuma sun yi ta tabar da mutane suna cewa mutane ku daina bin wannan muhammadu mutum ne ba mutumin gaskiya ba yaro ne ya zo da sabon addini dan neman sarauta ne dan neman mulki ne dan neman suna ne kawai ya zo yana zagin allolinku ya zo yana raba ku da addinin ku na iyaye da kakanni haka suka yi ta yi malam suna kokarin tabar da mutane su hana wato su bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda Abdullahi ibn Ubay ibn salul shugaban munafikan duniya kenan mai tuta na ɗaya wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallama abin da ya masa a lokacin yakin uhud ya juyar da mutum wajen ɗari uku da wani abu ya ce ku juya ku koma gida kar ku biya wannan mutum ya je sa a kashe ku a banza zai je halakar da ku zai kaza zai kaza amma in annabin fa yana nan sai ya ce wa sahabbai ku bi wannan mutumin fa namu ne ku bi shi ku rike shi hannu biyu ya zo muku da alkhairi amma in annabi baya nan shikenan sai ta zagin annabi ya taɓata annabi ya tura a je a sa kaya a hanyar da annabi zai wuce to dama haka munafiki yake wala idan kuna tare da shi sai ka ga ya mai da kai kamar wainar kwai ya cinye ka talar saboda kauna da so amma idan baka nan ya dauki diga yana sare ka diga wallahi ka zai ta afka ma ita ya doke ka ta nan ya jefe ka ta bai raga maka so duk mutumin da kaga a ido yana ma faran faran bayan baka nan kuma kana ji yana la'antar ka yana zagin ka to wallahi ya kamata ka gyara zaman ka da shi gaskiya sai dai addu'a Allah raba mu da sharrin munafukai to sun yi wannan daman dan neman su cutar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su juyar da mutane kasubi shi wa qallabu lakal umur Allah ya ce kuma sun jujjuya al'amura gare ka yace wa ajalu fika wa fi ibdali dinika ra'ayi ta yanda suke caccin taklibul umur shine mutum ya kifa abu juyawa ga gaskiyan sai su juya su ba da ƙarya su rinka gaya ma abin da yake shine akasi ba daidai bane ba su ta maka ƙarya daman munafiki makaryaci ne dan su lalata al'amarinka hatta ja alhaqu haka suka yi taimaka ya manzon Allah har sai da nasara da gaskiya ta zo maka alhaƙu anan ana nufin annasru wa zafru hatta ja alhaƙu hatta ja annasru hatta ja azzafru wato sai da aka samu nasara ka samu ƙwari wa zahara amrullah kuma addinin Allah ya ɗaukaka kalmar zahara amrullah yana nufin zahara dinullah amrullahi huna bi ma'ana dinullah wa hum karihuna ba sa so munafiki baya so addinin Allah ya zuhuri liyuzhirahu ala ad-din kullihi dinnan ba sa so yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so su bishe hasken ubangiji da baki su yi amfani da baki su bata bayin Allah su yi amfani da baki su bata addini ba sa so kuma an yi wannan da yawa yana kuma faruwa kuma haka yake faruwa yanzu a duniya sai dai abin da Allah ya kiyaye alharbu alal islam fada da musulunci ta kowaɗanne hanyoyi da dama a raba mutane da addininsu a raba mutane da bin Allah a raba mutane da bin manzon Allah a sa musu bidiyoyi a cikin addini a nuna musu riko da addini dinnan ci baya ne ƙauyanci ne mai addini ana ganin shine ba ƙauye kuma haka al'amari yake gudana har sai lokacin da Allah madaukin sarki kuma ya kawo cin nasarar addinin duk wani makareci kuma zai yi likimo ya kwanto ya ja da baya laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haqq wa zahara amrullah al'amarin Allah ya ɗaukaka addinin musulunci ya zamanto shine madaukaki wa hum karimuna ba sa so to daman shi munafiki baya son ya ji addini yana motsi sam sam sam bai so ya fi son a shagiya a yi barna a yi zina a yi sata a yi fashi da makami ƙasa ta lalace ya zama babu tsaro yanzu yanzu kana tafiya sai a tsare ka a buge ka karbi kuɗi a hannunka akwai 'yan tamori kawai su haka suke so fasadi ya yaɗu karuwai su samu 'yanci a ta buɗe gidajen giya a yi kiɗa a yi rawa a gina hotel a yi tsiraici a yi wanka da mata tsirara a daina jin duriyar masallaci qur'ani a daina alaka da shi sai a masallaci ka san akwai masu wannan da'awar cewa ba ruwanka da qur'ani a masallaci kawai duk wanda yake son qur'ani ya je masallaci kana karanta ka bar shi a wurin kanka yadda ka fito da qur'ani waje ko gidanka ko wata mu'amala babu akwai wanda aka kore shi a aiki saboda an samu qur'ani a durowarsa a ofis ɗinsa ashe ma kai mai kishin addini ne kana karanta qur'ani shikenan aka kore shi ka duba irin wannan al'amari malam ana abuwa ana faɗa malam kamar tarihi amma kuma ga sunan dai ni ban na kasa ganewa ban sani ba ba yanda za a yi akwai rayuwa mai daɗi ba addini malam akwai rayuwa mai daɗi ba addini babu rayuwa mai daɗi ba addini dole dan adam ya rayuwa na addini so wanda ma yace zai faɗa da addini yana ɓata lokacinsa ne wallahi kuma zamani yana nan yana wucewa da ba kai bane wallahi daga baya ka zo kuma kai ma za ka tafi za ka zama labari in ka yi na kwarai shi ke na aima addu'a in ba ka yi na kwarai ba kuma ka shiga uku kai mummunar mutuwa kuma Allah ya isa mutane ta bi ka so a taimakawa mutane wajen gyara rayuwarsu a inganta musu addininsu a inganta musu rayuwarsu kamar yadda malamai suke faɗa cewa yana daga cikin abubuwa da yake hakkin al'umma ne akan dukkan hukuma hukuma ta tsarewa mutane addininsu hibzuddin kada a bari a dagula addinin mutane a kyale mutane su yi addini kirista ya je kiristancinsa musulmi ma a bashi je addininsa bai yahudi ma ya je addininsa kowa a bashi je addinin da ya ga ya dace kuma kowane mai addini ya da'awarsa wanda Allah ya bashi dama ya samu mutane da yawa shikenan haka Allah ya ga dama kaga ba fada ba rikici wa hifzul irt a tsare wa mutane mutunci duk abin da zai ci mutuncin al'umma to kada a goyi bayansa gwamnati ta yi fada da abin da zai ci mutuncin mutane ita katta ci mutuncin mutane sannan duk abin da zai ci mutuncin jama'a ta hana shine hibzul ird sannan kuma akwai hibzul mal a tsarewa mutane dukiya kada a bari dukiyar mutane tana lalacewa kamar misalin wani ya zo ya kawo wani abu da zai lalata economy na ƙasa ko ya lalata arzikin mutane ko a samu wani mutum dan 419 yana cutar mutane yana ɗiban kuɗin mutane yana zaluntar su ko a bar 'yan fashi da makami su yi ta fashi da makami a ce an zo lokacin da dan fashi da makami zai rubuto takarda ya aiko maka gidanka ya ce yau yana zuwa kana da baki ka shirya ya ce kuma duk inda ka tafi yana nan yana kallon ka kaga wannan babu hibzul mal ya zama mutum ba zai iya yawo da kudinsa daga nan ba za ka iya zuba kudi a mota ka tafi abuja ba kana jin tsoro za a iya tsare ka a buge ka wanda sauran kasashe ba haka bane so dole a tsare wa mutane dukiya a ce yau banki ma banki ma wai yanzu akwai bankunan da ba sa iya kawo kuɗi sama da dubu ɗari kaza saboda ana jin tsoron za a zo da rana a fashi babu security da rana fa a zo a shiga banki a ce kowa ya kwanta a shiga a kwashi kuɗi a kwashi kuɗi a shekarar bara ɗin nan kai bai kai bara ba ma a nan nan Kano cikin kantin kwari wanda duk yake ɗan kasuwa ne ya san kantin kwari ka duba ɗan adam ko mai mashin baya iya wucewa sai da gosulo malam barayi yan fashi da makami suka shiga kasuwan nan suka shiga wani shago inda ake tara kuɗi damun shi wannan babban ɗan kasuwa ne kuɗi ake kawo buhu buhu su sun gama sai ta wurin haka suka zo da bindigogin su barayin nan suka yi kiliyarin hanya kowa da ya ji karan bindiga sai ya kwanta daga mai shiga kwata daga mai tsallaka titi da wanda ya shiga karkashin mota da dan tasi da ya kashe motar ya kwanta a karkashin kujera gashi nan dai duka duka mutanen nan ba su wuce su uku ba wallahi suka shiga suka ɗebi kuɗi buhu buhu barawa ya goyo buhun kuɗi yana rike da bindiga kuma ana kallon sa ana gudu ya zo bakin titi ba abin da zai hau wani dan acaba ya taho bai sani ba ya buge shi ya kwace babur din ya buga abokinsa ya zo ya hau shi ma da buhu wannan ma da buhu wallahi haka suka yi scaling suka yi escaping malam ba a kama su ba saboda tsabar mutane tsoro ya shiga zakatansu iya rashin tsaro kenan iya rashin tsaro to babu yanzu duk wanda yake da kuɗi dubu hamsin wallahi yana yi da ya ji ko muzuru ya ji a saman gidansa sai ya gyara zama ya taba suna nan ko ba sa tsoro Allah kuwa kaji wani ya ce ko 10,000 ne ma mutane sa ce tsoro ka san me yasa akwai ka'ida guda ɗaya in ba ku ji tsoron Allah ba sai Allah ya sa muku tsoron wani Allah zuciyar daman wurin zaman tsoron Allah ne so idan ba a kawo tsoron Allah ba sai Allah ya kawo tsoron waninsa Allah nake gaya maka sai a sama tsoron dan fashi sama da tsoron Allah ko a hada ka da dan uwanka ya ta dila ka dan uwanka ne mutum wallahi hannunsa biyu hannunka biyu kafarsa biyu kafarka biyu yana da baki yana da ido yana jin zafi kana jin zafi yana son daɗi kana son daɗi amma yazo ya ta gana maka azaba ka rasa inda za ka yi da shi ka lalimi yaya maganin abin yake kuma ka gagara kuma ka kasa ganewa ya ina magani yake kuma dan uwanka ne ba yanzu duk abin da yake faruwa ai ba mala'iku bane suke zuwa suke mutane ne yan uwanmu amma yaya za a yi an rasa yadda za a yi to maganin shine a koma ga Allah a gwada ko da gwadawa ai a dan koma ga Allah masu zalunci su daina zalunci maciya da ba su daina cin riba mazinata su daina zina yan luwaɗi su daina luwaɗi yan fashi su yi haƙuri su ajiye makami su daina tsare hanya suna kashe bayan Allah suna karɓa kuɗi yanzu na jin yau yau ɗin nan ko yau ne ko jiya ne a nan nan gombe an ci wani gidan mai aka je da rana yan fashi suka je suka kakkashe mutane suka tattare kuɗin gidan man suka yi tafiyarsu yau ɗin nan ko yau ko gobe أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون yanzu mutane ba sa gani Allah yana jaraba su duk shekara a jarabe ku ko sau ɗaya ko sau biyu wasu abubuwa su ta faruwa amma ba za ku tuba ba za ku yi tunani ba ba za ku gane me sababi ba what is the solution wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafuwan kafir duk abin da ya same ku na musiba in ji Allah wallahi wallahi ku kuka jawo kanku rashin gaskiyar da take tsakaninmu da rashin amana da ke tsakaninmu wallahi shi ya jawo mana kowa yana gyaba da dan uwansa yau da ka ga dan uwanka ya sai mota sabuwa ka daina bacci kenan saboda kana tunowa ne ya sai mota ka daina bacci saboda hasada da kajiwa ne ya gina gida ya koma ya tare sabon gida kana cikin damuwa da ka ji dan uwanka ya samu promotion a wajen aiki ka shiga damuwa da ka ji wani ya samu kaza baka so to yanzu da Allah da wannan kazantar zamu yi ta rayuwa wa yafu an kathir Allah ma yana yin afuwa akan abubuwa da yawa wallahi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canja mutane abin da suke ciki ba kuma wallahi sai sun canja da kansu kuma Allah ya faɗa idan fitina ta sauka tana shafan kowa ne da innocent da wanda ya samu ni da wanda bai sani ba da wanda yake da hannu da wanda ya bai da hannu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina fa da za ta sauka a cikin ku wanda ba wanda suka yi zaluncin kadai fitinan za ta shafa ba idza jaa albala'u ya ummu salih wa talih idan bala'i ya zo da na kirki da wanda ba na kirki ba shi yake shafa wani bai sani ba haka abin zai shafe shi me ya faru kana cikin kasar kana rayuwa dole kai ma ya shafe ka kowa yana cikin damuwa kowa yana cikin matsala to Allah dama ya ce ku kiyaye kada ku bari fitina ta zo ta shiga cikin ku ta shafi kowa da kowa kuma yanzu ina jin an yadda an amince cewa lallai akwai abin da zai faru kuma yake faruwa wanda ya shafi kuma kowa da kowa din wani abu ne wanda yake sananne so ba abin da ya fi komai irin irin mutane su koma ga Allah su nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala karanta qur'ani a karam kallah
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah ya ci gaba da bayanin munafukai yake cewa daga cikin munafukan nan akwai waɗanda idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira sai su ce idan li wala taftinni ya manzan Allah ni kai min izini ka kyale ni gaskiya karka fitine ni wannan shine Jaddu bin Qais wani babban munafiki ne sunansa Jaddu bin Qais manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya dan tafiya yakin Tabuka wanda wannan yaki na Tabuka mai da muka sha muna faɗa muna maimaita ba amma yi shi ba fa amma ya shirya za a tafi ya kira sahabbai ya ce a shirya a tafi sai wannan mutumi mai suna Jaddu bin Qais sai ya ce ya Rasulullah يا من زن الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء كجي magana ta munafurci yace ya manzan Allah mutane na fa sun riga sun sani cewa ni dinnan mayan mata ne shine mughramun bin nisa wai shi ka duba ta magana mara kyau wai shi wai yana da bala'in sha'awar mata shi mutum ne mai shagin son mata kuma jama'ar garin sun riga sun sani wa inni akhsha in ra'aitu banati banati bani al-asfar alla asbira anhunna gaskiya manzan Allah in ka ɗauke ni ka tafi da ni wannan tafiya gaskiya idan na haɗu da matan banul asfar ba zan iya haƙuri ba ban afka musu ba idan li fil qu'udi wala taftinni bihinna ya manzan Allah kai min izini ka ban nan zauna a gida ku ku tafiya ku kawai ni zan zauna a gida ku ku je ku yi abin da za ku yi ni ba za ni ba kar ka fitine ni ya manzan Allah bari ma dai wa wa'iduka bi mali zan baka kuɗi ya manzo Allah zan bada taimako fi sabilillah ni ba zan je ba amma maimakon in je din zan ɗauki kuɗi na bayar fi sabilillah Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan Jaddu bin Qais yace lam yakun lahu illatun illa nifaq wallahi bai da wata illa a tattare da shi magana cewa wai shi yana sha'awar mata yana kaza kariya yake bala'in munafurci ne kurum yake damunsu shi yasa yaki annabi yaki ya tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa arada anhu annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kauda kai ya rabu da shi yace azintu laka shikenan na baka izini ka je ka zauna to shine Allah ya saukar da aya cewa wa minhum man yaqulu uzalli wala taftinni daga cikin su ma'ana cikin munafikai akwai waɗanda suke zuwa cewa manzon Allah kai min izini ni kada ka fitine ni shine wala taftinni kada ka fitide ni ka sa na daina shiga cikin mata in fada cikin zunubi Allah ya ce ala a saurara fil fitnati sakatu to ku lalle wannan mutumi da shi da makamantansa to ku lalle sun fada cikin fitina me babbar fitina shine fi shirki wal ismi waqa'u bi nifaqihim wa khilafihim amra Allah wa amra rasulih wallahi sun fada cikin shirka ta yadda suka yi munafurci suka saba wa Allah suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaya wa Jaddu bin Qais kin zuwan nan da yayi ya bi manzon Allah zaman da yayi a gida din shine fitinar ba wai ya tafiya ba annabi ba shine fitinar wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina kuma wutar jahannama alkawarin Allah za ta kewaye dukkan wani kafiri duk wanda ya kafircewa Allah ya saba wa Allah ya saba wa dokar Allah ya yi fada da Allah ya fada da manzan Allah ya ki ya raya sunan manzan Allah ya kauce wa umarnin manzan Allah to lalle jahannama tana kewaye da shi ma'ana yana tsakiyar wutan jahannama Allah ka kiyaye sai ya ce kuma me إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
in tusibka hasanatun tasu'uhum duk inda munafiki yake in abu mai kyau ya samu manzon Allah yana bakin ciki ha kuma duk abin alheri in ya samu musulmi ya samu mu'minai baya so shine in tusibka hasana tasu'uhum idan hasana kyakkyawan abu ya same ka suna bakin ciki ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa in tusibka musiba idan wani masiba ko wani bala'i ya same ka ya manzon Allah kaman qatlun wa hazima annabi ya tafi yaƙi aka kashe sahabbansa to suna murna ya tawallaw wa hum farihun sai su juya baya suna masu farin ciki a wata ayar ko kuma anan su ce ya qulu kad akhadna amrana mu da mun tuntunin mun riga mun yi tetayin mu mun riga mun tsara wa kanmu mun ce ba za mu bi wannan mutumi ba akhadna bil hazmi fil qu'udi anil ghazwi dama mun ce mu bara mu je ba za mu zauna a gida min qablu tun kafin wannan musiba ma ta samu Muhammadu wa yatawallaw wa hum farihun sai su juya baya mala suna farin ciki suna jin daɗi saboda manzon Allah ya je an ji masa rauni ko an ji wa sabon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama rauni kenan munafikai kullun so suke annabi ya cutu kenan munafikai kullun so suke su cutar da addinin annabi sallallahu alaihi sallama su wargaza shi su lalata shi a daina jin doriyarsa sai kuma me suke yi قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
kul ga ya musu lan yusibana ga wata addu'a nan mai muhimmanci mai kwari ga duk wanda yake neman Allah ba shi tsaro da kariya daga sharrin dan adam ko aljani kul ga ya musu ya manzan Allah lan yusibana mu musulmi a aqidar mu babu abin da zai same mu illa ma kataba Allah lana sai abin da Allah ya rubuta mana in ka gana yi tuntube wallahi Allah ne ya rubuta idan ka gana mutu Allah ne ya rubuta idan ka gana rashin lafiya Allah ne ya rubuta idan ka ga mutum ya karu Allah ne ya rubuta in ka ga ya ragu Allah ne ya rubuta so duk abin da zai samu mutum gaba ko baya Allah ne yake rubutawa hadihi al-aqidal islamiyya wannan ita ce aqidar ta kwarai ko me ya same ka Allah ne ya kaddara wallahi idan Allah bai kaddara ba ba zai same ka ba kullan yusibana illa ma kataba Allah lana gaya musu babu abin da zai same mu wallahi sai abin da Allah ya rubuta mana wani ne yake nufin karshen karanta masa kullan yusibana illa ma kataba Allah lana wani ne ya ce sai ya ga bayanka ka ce da shi kullan yusibana illa ma kataballahu lana wani ne ya ce sai na yi maganin ka na daina jin ɗuriyarka ka danna masa kullan yusibana illa ma kataballahu lana karya zuciyar munafiki take tuma karya zuciyar duk wanda yake nufin karshe ne take gwada kuma ka jarraba ka gani zai maka amfani huwa maulana babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana don Allah din shine maulanmu maulanmu shine nasiruna wa hafizuna mai taimaka mana kuma mai tsare mu duk wani musulmi yana karkashin kulawar ubangiji kai har wadda ma ba musulmi ba yana karkashin kulawar ubangiji Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah shine rayayye wanda baya mutuwa baya bacci jangadi ma baya yi ballantana bacci shine mai sama shine mai ƙasa a can ciki Allah ya ce wala ya'uduhu hibzuhuma tsare sama da ƙasa ba za su gagare Allah ba ko za su gagare shi ba za su gagare shi ba so duk bawan Allah da ya koma ga Allah ya rike ubangiji zai samu kulawar ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma duk mumini ga Allah yake yake dogaro idan gidanka zaka shiga tura kofa ka ce bismillah ka rufe kai kwanciyarka Allah zai tsare ka yi addu'ar da manzan Allah ya ce a yi dan fashi da makami azzalimi barawo macuci wanda zai zo haura gidanka ya zalunce ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wallahi kana tare da dan gadi na musamman cewa akai ayatul kursi idan ka in ka karanta da za kwanta Allah zai hada ka da mai gadi zai zo ya kare ka mala'ika zai kare ka in ka samu gadin mala'ika ba ka huta ba wani bawan Allah barayi suka shiga gidansa yan fashi na makami yana addu'a yana hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil malam suka shigo har gidan nan aka balle kofa yana hasbunallahu wa ni'mal wakil iyalinsa da matan suna cewa kai a hankali alaji za su ji shi kuma yana hasbunallahu wa ni'mal wakil malam da suka zo sai ya samu gindin fulawa a gidansa ina irin fulawa da ake shukawa a gaban kofar daki fulawa da ake musu bayi din nan daman shi ake nema an turo a kashe shi ko a halakar da shi ko a ɗebi kuɗinsa sai ya sai ya fita da ya fita sai ya faɗi gindin fulawan nan sai ya kwanta a gindin fulawan nan yana hasbun Allah wa ni'mal wakil amma low boys ya dan sauƙaƙa murya ya ce malam a gabansa ya ga mutanen nan suka shigo da mukamai duk kofar da suka zo sai su make ta kurum sun zo da kayan aiki suka shiga gidan nan gaba dai suka duba suka rasa kuma sun tabbatar yana gidan nan kuma da ya fito iyalin nasa ma ba san ina ba su sun san dai ya fita kawai suka ce ya gudu aka yi duban duniya aka rasa mutumin nan ka san ba wanda zai duba cikin fulawa kaga hasbunallahu wa ni'mal wakil tana aiki ko yace wallahi ɗaya daga cikin su wanda aka sa ya tsare kofar gida irin in ya fito a buge shi a kansa ya tsaya yana yace da da makami da tuntunan da ya tashe shi daga aiki wannan kamar yace yana kallonsa yace in ya numfashi mai karfi ma zai ji shi yana tsaye yana ganin kafarsa haka suka gama tattare tattaren suka ɗebe abin da za su ɗebe shi kuma ba abin da ya shafi shi ya gama ya ci gaba da hasbun Allah wa ni'mal wakil har rana ta fito bai daina ba abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya fi mana Allah wa
kafin mu fara karanta tambayoyi akwai sanarwa ta jan hankali musamman ga yaran da suke zazzaune a gaba-gaba nan domin idan an zo kafin a fara addu'a yawanci sukan tashi suna abun nan su saboda haka ana bukatan don allah da annabi su yi haƙuri har sai an shafa fatiya an tashi su masu tashi kamar kowa baya ga su su ma masu ababen hawa musamman masu babura ana bukatan da da Allah su bawa yan agaji da yan hisba haɗin kai su rika fakin ɗin mashin ɗin su a wuraren da aka tanada don fakin ɗin mashin ɗin musamman saboda tsaro da tsare kayansu da dukiyansu da fatan za a kiyaye za mu fara da tambayar da ta yi kwantai jiya wacce malam ya ce a bishi bashinta insha Allah yau zai ansa ta mai tambayan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya don allah malam a taimaka mini a mini bayani akan lokutan da suka fi dacewa da yin addu'a
lokutan da Allah yake karban addu'a suna da yawa kamar yadda sun zo a nasoshi duk yawanci akwai hadisai wasu kuma Allah lumo cikin ayoyin alkur'ani amma zan kawo su ba tare na kawo hadisan ko ayoyin ba saboda lokaci kadan daga cikin su akwai lokacin dare sulusul lailil akhir karshen dare kamar yanzu ka ce daga irin karfe uku din nan uku da rabi har zuwa hudu wannan lokaci ne mai tsada da Allah yana gaggawan karban addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisi sahihi sannan kuma Allah yana karban addu'a lokacin da aka kira sallah aka gama wannan addu'ar Allah baya juyar da ita ladan in ya gama kiran sallah sai ka daga hannu kai addu'a Allah yana karban addu'a da gaggawa bayan kayi addu'a bayan kiran sallah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta nan shine riwaya ta inganta so bayan nan kuma sake salatin annabi ko kai salatin annabi sai kai addu'ar sannan kuma duk bukatun da kake da shi na duniya da lahira ka shigar so mai dabara in dai an kira sallah za yana addu'a mai ilimi wanda yana zuwa karatu sannan an samu imam ahmad ya faɗa cewa allah yana karban addu'a bayan ta da ikama kafin a yi kabar harama kamar yadda aka samu hadisi ya zo cewa allah baya juyar da addu'a da aka yi bayan kiran sallah da bayan ikama to sai aka ce imam ahmad yana yin addu'a bayan ya ta da ikama duk da cewa wannan ba da yawa yawan cikin malamai ne suke yi ba saboda karancin lokacin shi ma allah yana karba sannan garanti tabbas allah yana karban addu'a a cikin sujada manzon Allah ya ce idan kun yi sujada fashtahidu fihi biddu'a ku yi naci ku tsananta yin addu'a a cikin sujada fa qaminun an yustajaba lakum saboda sujada ta fi dacewa Allah karɓi addu'a ku so duk wanda yake da wata matsala ko yake da wata damuwa ko yake da wani abin da yake so Allah ya karɓa da wuri to ya kafa su goshinsa yana sujada ya yawaita gaya wa Allah kuma ba laifi zai iya yi da Hausa da Turanci da Larabci da Yarbanci da Teranci da Inyamuranci duk yaren da ya iya yayi da shi in bai iya Larabci ba idan ya iya Larabci kuma ya da Larabci shi yafi wasu malamai ne suke cewa a yi addu'ar da larabci shine ya fi saboda a zaburar da mutane su koyi larabci to amma wanda bai iya ba ba yadda za ka yi dole ka bashi dama ya yi da yaren da ya iya sai a ce yi maza ya koya so kenan kun ga Allah yana karban addu'a bayan me bayan cikin sujada sannan Allah yana karban addu'a bayan tahiya lokacin da kai tahiya abduhu wa rasuluhu din nan sai na abubakar ya tambayi manzon Allah ce ya rasulullahi ka bani allimni du'a'an addu'u bihi fi salati ka bani wata addu'a mana ka koya min wata addu'a da zan yi a cikin sallata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bayan tahiyya yayi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran ko wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya koya masa wannan addu'ar da wasu makamantan su yace yayi bayan tahiyya to shi yasa yazo a hadisi riwayar Imam Bukhari cewa idan ɗayan ku yazo sallah yayi tahiyya ya gama to ya zabi addu'ar da yake so yayi فليتخير كو فليختر من الدعاء أعجبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام متون يزابي الدعاء ديكي سو يي الله ينا كرمان الدعاء باين تهيا كابن أي السلام عليكم daga hannu ai addu'a bayan an gama sallar farilla a roƙi Allah wannan da yawa yawan malamai suna cewa bai inganta ba bayan nafila shi ya inganta so sallah ta farilla ana yin addu'o'i ne a cikin sallar so kaga bata taso ba liman ya ce a kawo fatiha har ma a kara da salatul fati duk kaga babu wannan labarin ko kuma a kawo kulhu wallahu kafa uku ga walidanmu ya kafi ya shafi ya mu'inu ya ya habibu ya shafi'u ya ya wani ya wani duk wannan annabi bai yi ba kowa yayi a cikin sujada ya roki Allah tabaraka ta'ala ko a ce a karanta tahiyya at-tahiyyatu lillahi iya salihina ka je wai ta hiyar wai ba a karasa wai ta ya ya salihina kar a karasa sauran ko a cika da sirrin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin duk jam'i kowa yana yi sai an zo daga karshe wala dallin duk a shafa bid'a bid'a bid'a ce annabi bai yi ba bai ce ayi ba kada ku yi abin da Allah bai ce ayi ba ko mun girman rawanin malami ya kawo kuma gemunsa ko ya fi nawa kada a yi saboda Allah bai ce ai ba annabi bai ce ai ba so Allah yana karban addu'a a bayan tayya ko sannan Allah yana karban addu'a a arfa garanti kenan manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa Allah ya ce ba zai juyar da addu'ar bayinsa ba a wannan lokaci sun zo sha'usan gubura suna cikin kura ga gashi a kansu ba su yi aski ba ga su tsirara daga su sai farin kyalle sun daga hannu suna Allah Allah Allah ka bamu annabi ya ce Allah ya alkawari ba zai juyar da wannan addu'ar ta bayan Allah ba amma fa duka wannan jama'a sharaɗin karɓan addu'a shine kana cin halal a nan ne ake samun matsala ka yi ƙoƙari ka shigar da halal gidanka da kai da iyalinka da 'ya'yanka kan ka ci haram manzan Allah ya ce mai cin haram Allah bai karɓan addu'arsa wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له cinsa haram rigarsa da kudin haram ruwan shan gidansa haram motar da yake hawa ta haram an ciyar da shi da haram annabi ya ce ta yaya Allah zai karba addu'an wannan ta yaya hau yaya Allah zai karba addu'an wannan so asalin karban addu'a shine cin halal sannan Allah yana karban addu'a bayan an sha ruwa da buɗe baki lokacin da mutum ya zo yana jefa dibinon farko a bakinsa dinnan to kana ci kana addu'a ya Allah kai min kaza karba da kaza ya Allah kai min kaza karba da kaza wannan lokaci Allah baya juyar da wannan addu'a ustaz wasu suna nan wai su ba za su yi addu'a ba dai su kai wasu wai su ce su yi musu su ba za su yi ba na'am wani yana iya yi maka addu'a Allah ya karba to amma kai ma yana da kyau ka yi kai ma yana da kyau ka yi ka tashi da daddare ka hana kanka bacci ka yi addu'a irin in an zo za a sha ruwa da azumi na farilla ko na fila ka yi addu'a Allah yana karɓan wannan addu'a kamar wanda shi ma akwai hadisi sahihi ingantacce jama'a wuraren karban addu'a suna nan da yawa haka Allah yana karban addu'a lokacin da mutum yake tafiya in dai kawo hanya ka sunanka matafi du'a'ul musafir addu'ar matafi la turad ba a juyar da ita daga nan zaka je Kaduna daga nan zaka je Maiduguri daga nan zaka je Abuja daga nan zaka je China zaka je India zaka je America zaka je Lebanon zaka je London zaka je Masar inda zaka je duka inda sunanka matafi ko gida ko waje Allah yana gaggawan karban addu'ar matafi so mai dabara mai wayo wanda yake zuwa makaranta yana sauraron malamai lokacin da ya hau abun hawa ya fara tafiya to yana daga hannu yana roƙon Allah yana yin addu'a dan addu'ar matafi mustajaba ce karbabbiya sannan kuma Allah yana karban addu'ar uwa da uba akan mutum kamar yadda hadisi ya zo cikin adabul mufrad na Imam Bukhari ya ce Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye akan ɗa wannan addu'ar na alheri ko na sharri idan kana so Allah biya ma bukatunka ka rike babanka hannu biyu ka yawaita cewa babanka yi maka addu'a ko wani dattijo in kana da shi ka ce yi maka addu'a tsohuwar ka mahaifiyarka in Allah ya ma arziki mamanka tana raye to ka rinka zuwa ka ce ta yi ma addu'a dan suna da wani garanti na musamman a hannunsu su ma din tsofaffin naka su rinka roƙon iyayensu su yi musu addu'a haka abin yake channel ne so wanda ya bi iyayensa ya ce su yi masa addu'a suka yi masa Allah zai karba wanda ko bai damu da iyayen ba shikenan yau yau dinnan wata tsohuwa take kokanta mun cikin yaran garin nan ta ce suna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce suna cikin talauci suna cikin rashi tana cikin bukata ta ce malam a taimaka mana ta ce malam ina da ɗana yana port harcourt yana can yana aikin sa ya samu rufin asiri ta ce wallahi malam karfan na ce port harcourt ka cino wanda yake port harcourt ba ba ruwa na ban sani ba ni ma ban san shi ba labari nake baka ta ce wallahi zai je ya dawo garin nan in ya zo da kuɗin sa ko kobo baya ba mu da ni da uban muna cikin hali na na wahala muna cikin halin yunwa muna cikin halin talauci da bukata amma in ya zo sai dai ya raba abokanansa kuɗin ya kama hanya ya tafi uwarsa take ga mu yau yau dinnan dab da lokacin ba'da al'asr ko ba'da ba'da qabla zuhur kafin azan so da Allah akwai abin tausayi da ya wuce wannan da yawa yawan kuma akwai waɗanda Allah ya rufa musu asiri ba sa taimakon iyayensu amma yanzu gashi kaji an ce Allah yana karban addu'an iyaye kana tunanin gobe ka je ka ce wa tsohuwar ka taimaka addu'a kana ɗaukan albashi baka iya ware dubu ɗaya dubu biyu ka bawa mamanka ta sayi sabulu ko ta sayi omo ko ta ajiye a ɗakinta ta ba da baƙi in Allah ya kawo mata baƙi na rufin asiri kana aikin albashi baka iya zuwa ka je ka sai atamfa ta dubu ɗaya ta dubu biyu ka kawo mahaifiyarka ko ka bawa babanka shadi shadda yadi goma ta dubu biyu ko ta dubu uku ce baba gashi a sa a sallah baka iya yi baka iya yi kana aikin noma kana da business kana kasuwanci baka iya taimakawa iyayenka yaya za a yi kai naka iyayen su zo su taimake ka ta yaya so ya kamata mutane su ji tsoron Allah insha Allah mun samu lokaci ma da faɗan wannan lecture ce mai zaman kanta malam wuraren da Allah yake karban addu'a suna da yawa suna da yawa muna fatan Allah ya azurta mu da mu yi addu'ar a karba din sannan kuma mu bi hanyar da Allah zai karbi addu'ar an ka ce ba a so mutum ya yi addu'a yana fi kalbin ghafilin lahin kana addu'a kamar ma baka san kana yi ba yanzu da yawa za ga mutum ya daga hannu a masallaci yana addu'a ya daga hannu fa yana roƙo amma an dan buga wani kwano a ce yana dubawa ko wani yana jiran sa ina zuwa yana haka yana cewa yana zuwa ko ana ya daga hannu yana addu'a wani kuma yana hira da wani suna zance yana dariya yana ji yana dariya yana addu'a wa kake roƙa wa kake roƙa Allah ha ina ka gyara ba wanda zai kula ka wallahi
Allah saka da alkhairi a mai tambaya na gaba ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam menene hukuncin iyaye mata waɗanda suke hana yarsu auren wanda take so sai su ce wai baya aikin gwamnati ko bayi da sana'a ya ce malam akwai samarin da wallahi suna da halin riƙe 'ya'yan nan amma kuma sai iyaye matan su ce wai ba za su ba su ba don haka malam don Allah a taimaka a yi musu nasiha ni ba wata nasiha da zan musu ayo ai gaskiya ne Allah ma a alqur'ani cewa ya waliyastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yaghniyahum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim wanda bai da halin aure ya kame ya je runguma azumi litinin alhamis Allah ba da sa'a kenan aure ana yin sa ne ga mai iko ga mai hali ko so sai wani ya ce ba zai baka yarsa ba saboda baka da sana'a baka da aiki sai ka yi zuciya ka je ka nemi sana'a ka je ka nemi aiki ko faskare ne ka je ka fara ni ba zan ɗauki ‘yata in ba wa wanda baya aikin komai ba fa ni da nake ma wa'azi duk aya da nake jama da hadisi ina kawo maka ba zan baka ‘yata ba baka aiki ni ban ga laifin su ba a to fiwa wata zaka bata in ka aure ta fi sabilillahi fa kawai malam samari sun zauna sun ki su je su nemi sana'a in babu sana'a je a nema nema ake yi mutum ya zauna kawai sha'awa ta ishe sai dai zo ya zuga malamai aje ai aje ai ragargaza a ragargaji iyaye sai ta daukan yaya suna baku baku aikin komai da yawa yawan ku suna nan an ba su yayan sai an ba shi yarinya ya mata ciki ta dauki ciki da ya ga ta kai wata shida wata bakwai ta fara nuna alama sai ya gudu a naca ko ya gudu ikwari ko ka neme shi ka rasa an nemo ni yace wallahi ina boda tsakanin kwatana da malabil ne ko ina ne matarka ta kusa haihuwa yace Allah sauke ta lafiya wallahi nake akwai wanda ana buga waya ma ana samun su mai mutunci ne a ina kake yace ba za ku taba sanin inda nake ba yayi aure bai da sana'a so ina ba da shawara a nemi sana'a ya aure wanda bai da hali bai da iko ba dole sha'awar nan akwai maganinta ga lemon tsami yana taimakawa ga azumi litinin alhamis yana taimakawa shikenan amma mu zo mu yi wa iyaye wa'azi da kakanni wa'azi da waye wa'azi a ta daukan yaya ana baku baku da sana'a to ya za ku yi da su sai shegen duka da zagi duka akwai auren da na aura kwana-kwanan nan da irin wannan takawa da tsoron Allah na zo nima na je na yi sakaci-sakaci haka na ce ba komai Allah ya bayar yaron ya zo cika ni Allah malam Allah zai kawo wallahi malam na iya kaza na iya kaza zan yi kokari zan abin nan haka muka lallaba muka hada kayan auren muka komai muka dauki yarinya muka bashi sai da ya zo ya mata ciki ta zo ta kumbura ta gama kumbura za ta fashe ne ko za ta mutu Allahu alam ba magani ba yanda zai kai ta asibiti ni da na daura auren sai da na kwammace ban daura auren auren ba saboda ya azabtar da ni malam birin birin birin ya buga mu akar maka Allah wallahi abincin mu ya kare na ce yanzu ni saboda na zama malami ina daura aure na bala'i ya zo min shikenan daga daura aure ka daura min masifa ko yaushe in baka da abinci ni sai ka buga min waya ni zan ciyar da kai wallahi haka muke ta fama har yanzu mutumin nan ya je an kore shi a gidan haya ya rasa yadda zai ya je ya ɗebo da matarsa da wannan zai kawo min gida na ce ni ba da inda zan saka jama'a ba daidai bane wannan wallahi baya komai matan ne mata magana ta ce malam yau ya zai zo gida ya kwanta mun tun da safe yana kwance har magariba malam mu zo mu zauna wai in na takura sai ya fita ya je buga ya je ne ya kawo naira hamsin sai ya bani ya ce wai ki lallaba ki lallaba ta ce malam da me zan lallaba kanan zirma na naira ɗari zai shine zai mana ba wake ba shinkafa ba itace ba komai ya bani 50 naira ya ce wai na lallaba wai ni ban san tarihin annabi bane ba annabi yayi wata kaza ba abin nan so aka maka Allah mai tambaya ka gaya masa masu neman auren nan su je su nemi sana'a idan mutum ya samu sana'a sai ya je ya nemi aure shikenan in kuma ku iyaye za ku ba wa mara sana'a Allah sa albarka Allah sa albarka mutum ya ga zai ka iya bashi za ka ba da ya kuma ka ciyar da su wannan abu ne mai kyau ka bashi ka ciyar da shi Allah sa albarka amma ni ba wani wanda zai zo nan wani ya ziga ni ya sa ni yau wani wazi waya ba shi ya wai baya aiki ban yadda ba a je a nema Allah zai kawo ko buge buge ne ko bakin titi ka je kai zage zage ka samu na cefe ne Allah sa albarka ya fi ka zo ka je kai aure baka da sana'a qur'ani ya ce in ba ku da hali ku hakura ko ba haka bane ba shikenan hadda wani zuwa wai wai wai ai musu nasiya wai shi waya to yana da wai confidence to ba za a yi ba malam gasa wanda kawo
sai addu'o'i ne to jama'a akwai sanarwa kamar haka za mu dakata nan na farko shine idan kun lura a nan gurin muna da matsala ta wuta Allah ya sani yana cikin wasiyar da na ba wasu 'yan kwamiti masu kula da harkar tafsirin nan matsalar wuta wuta security ne ba a rayuwa inda da rana ne ba mu da matsala za mu zo mu zauna da daddare dole mu ba da security a haskaka kowa a gan shi kuma gama ne duk wanda ya zauna a ga fuskarsa baburan mutane da motoci a haska dura ne ko ina ko ina a samu haske wannan shine haka ake a zamanance haka ake a hankalance so ni ina ganin bai kamata a ce wannan taron namu ba za mu iya haskakawa kan wurin za mu zauna ba to sun yi iya kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi su yan kwamitin kula da harkar tafsirin sun yi iya abin da za su iya yi naga kokarin sun yi himma Allah ba su lada to amma sun gaza so ga kwaikwayen nan kuna ganin su abu ya gagara so lalle ne kafin a gama tafsirin nan sai mun samar da haske a wurin nan insha Allah ta'ala ko da rikici ni da ku yawwa za a nemo kwaikwaye kuma za mu samu damun so mu samu katon janareto da za mu dan kafa shi a sa security light manya kamar guda goma sha biyar ko ashirin haske wurin gaba ɗaya kamar rana shikenan kamar yadda ake zuwa wuraren wa'azi na ƙasa ko na abu sauransu to ba a samu ba duk da cewa dai gashi nan ana cikin talauci da shi da inji mai karfi da kuma wuta din to amma dai yanzu din alhamdulillahi ana nan ana ta hoɓasa so abinda muke da bukata shine ina sanar da ku muna da bukatar expert ƙwararru akan harkar wayarin da harkar wuta muna so su zo gobe da safe ko a nan wannan wajen ofis nan na sautul islam za su haɗu da su 'yan kwamiti masu kula da wuta shi wannan malam usman mai karan tambayoyi shine yake kwamitin kula da wutar lantarki da haskaka wurin ku ba mu shawara yaya za mu samar da haske a wurin nan a'a kwaikwaye za mu karu a'a wayarin ne bai yi ba a'a janareto za mu samu mai kaza mai kaza guda biyu ko guda uku in ba mu da halin sayan kato guda nawa za mu samu mu rarraba a rarraba wutan ku ba mu shawara idan kun ba mu shawara a rubuce shi zai kamu mu kuma da ni da ku sai mu san ya za mu samar da haske da Allah duk wanda ya san ya iya gyaran wuta yana expert ne akan harkar wuta ba jigare jigare ba expert kwararre wanda yake zai iya taimakawa a tunani ya ba mu shawara sai mu haskaka wurin insha Allah a zo nan office din sautul islam za a haɗu da yan uwa sai a tattauna insha Allah ta'ala a ba mu shawara sai mu ga ya za a yi sannan abu na gaba shine cikin taimakon Allah da muka samu na wannan haske din don wajibi ne mu samu haske yanzu kun ga wannan karatun ana ɗauka yanzu haka akwai tsarin a sashi a sunna tv akwai tsarin a sashi a gidan talabishin na gombe akwai tsarin a sashi a kaza amma shi yanzu mai kyamarar nan ko da wasa bai isa ya haska audience din nan ku da kuke zaune a nan ba dan in ya haska za a ga kamar aljanu ne a wurin ba a ganin kowa sai dai a ga kayuka kawai duhu saboda ba haske yawwa ka gani ko kaga yanzu ya haska kun ga yadda ake ganin wurin ku duba jikin projector nan yanzu nan dan Allah saboda mu mu ne kauyawa a kumo mu dauki wannan mu aika shi sunna TV mu ce ana tafsiri a kumo mu aika wannan wannan abun kunya da me ya kama so idan kuka haskaka kuka ba da haske kun ga iya dan wurin da yake da hasken kun ga inda kyamara take nunawa so akwai bukatar mu samu haske kuma hasken waɗanda suke ƙwararru akan kyamara din sun ce jan haske yafi inda a recording ne wannan jan haske yafi kurin iya inda nake ne ni ma dole a sama mun haske in ba ka ba akwai matsala shi yasa ni ma aka sama mun hasken to kuma ya kamata a sa haske a inda kuke gaskiya kun ga da yake akwai haske kun ga yadda wurin yayi kiliya ko to haka muke so yanda ake gani na dinnan haka a ga kowa anan kuma za mu iya yi za mu iya yi daidai gwargwado za mu iya yi karatun nan kyauta kake sha ba biya kake ba so ya kamata ko ko akwai wanda yake biya ko wanda aka tsare shi aka ce sai ya biya duk kayan fi sabilillahi ne to sai a bada fi sabilillahi mu gyara wutan nan daga shekara sai shekara ana gama ba ba za a kai shi gidan malam murshid ba ba za a kai gidan bala dan ba za a kai gidan usman mai waye ba ba za a kai gidan yan sautul qur'an ba ko yan sautul islam ba a kai gidan kowa ba ajiye shi ake a rufe shi sai baɗi a sake dawo a ta ba so za mu tanadi kayan hasken nan insha Allah dan kowa ya shirya ne fa ya gyara aljihunsa daga gobe za mu fara buga ku akan hasken harka hasken nan ga wani bawan Allah nan da Allah ya rubuta masa dacewa kuma yana cikin waɗanda za su taimaka insha Allah ta'ala wani bawan Allah mai suna Alhaji Abdul Qadir Hamma Sali sai gashi ya siyo mana janareto sabu gal aleda gashi nan da janareto babban janareto na naira dubu hamsin ga rasid din nan so muna addu'a wannan bawan Allah Allah saka masa alkhairi wallahi ban san shi ba ban taba ganin sa ba kuma wallahi Allah ya sani ji yake yi abinda ake na alkhairi a nan aka bashi labari wurin yana cikin duhu gudunmuwar da zai bayar ya bada wannan janareto sabo ina jin watakila shi aka kunna ko kuma dai za a kunna gobe so ana yi masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah ya haskaka masa kabarinsa kamar yadda ya haskaka mana mu ma so muna nan muna jira janaretocin ne in engineers din sun ba mu shawara abinda ake so din zamu gaya muku ana kawo a hankali hankali har mu samar da haske wannan shine abin da za a yi insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma gobe din muna jira mu je an zo kai sai ka zo na san ka abin nan ka zo sai ku zauna a nemi shawara a karba a rubuta sai a sanar sai mu san ya za a yi Allah ya ba mu dacewa wannan dai shine ne abin da zan iya faɗa sai me za ka je sai ta shi kenan sai masu masu neman addu'o'i wani yana neman a taimake okay mata ce tana neman a taimaka mata da addu'a saboda halin da ta shiga sakamakon rashin adalci da mijinta yake mata bayan a sanadin karin abokiyar zama da ya mata wannan kuma yana fama da ciwon kafa ne shekara da shekaru yana neman yan uwa su taya shi da addu'a shi ma wannan yana buƙatar addu'a ne saboda ya samu aikin gwamnati amma har yanzu ba a gama tabbatar da shi a ciki ba wannan kuma yana neman aikin ne shi ma yake bukatan a taya shi da addu'a da dai sauran yan uwa wanda ba su rubuto ba so jama'a duk wanda ya rubuto takarda yana buƙatar addu'a insha Allah sakon sa ya iso kuma muna tawassuli da wannan zama yana da kyau wataƙila Allah ya datar da kai aka yi ma addu'a sai ga Allah ya karba ka tsallake ka wuce kenan an tura mota ka bar mu da hayaki kenan so duk wanda yake buƙatar addu'a muna fatan Allah biya masa ya Allah da wanda ya aiko da wanda bai aiko ba Allah duk mai larura a wurin nan Allah biya masa a yayi masa ma'aikatan mu Allah sa musu albarka manoman mu Allah albarkaci amfanin gonan su iyayen mu Allah sa su gama lafiya mu wannan karatu da muke Allah sa masa albarka Allah sa dan shi ake Allah sa al'umma su amfana da shi kuma abinda duk muke nema a wajen ubangiji na rahama da jin kai a wannan wata Allah ubangiji ya ji kanmu ya bamu rahama ya bamu kwanciyar hankali halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa ta mu na rashin kwanciyar hankali Allah ubangiji ka yaye mana Allah mun tuba ba dan halin mu ba Allah mun yi laifi kai mana afuwa halin da muke ciki a cikin wannan jiha ta mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu sana'ar da zamu yi wannan gari namu halin da muke ciki na tsoro da firgici da damuwa Allah ubangiji ka yaye mana ka ba mu kwanciyar hankali ka dawo mana da natsuwa sama da yadda muke da Allah ka tsare mana malaman mu Allah ka tsare mana limaman mu Allah ka tsare mana masu karantar da mu Allah ka ba su kariya ka tsare rayuwarsu ka tsare in ka inganta musu tafiyarsu kuma ya Allah ka tsare rayuwarmu gabaki daya matanmu da iyalanmu duka Allah ka biya mana bukatunmu wanda bai da lafiya ka bashi lafiya wanda ke neman aiki ka bashi masu neman aure ka aurar da su wannan wata na ramadana ya Allah dan rahamar da zaka saukar Allah ka sa tana kanmu duk azaba da zaka dauke ya Allah ka dauke mana Allah ka bamu ci gaba Allah ka bamu ci gaba Allah ka bamu ci gaba Allahumma a'izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wa athirna wa la tu'thir alaina wansurna ala man bagha alaina Allahumma inna nas'aluka رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين